الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أوزيني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لبذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله dukkan godiya ta tabbata ga Allah mai duka makaɗaici, wanda ya ba mu da ni'imarsa da falalansa kwanaki da muka sake ganin azumi na bana, cikin rabuwan da muka yi azumin bara akwai mutanen da muka rabu da su ko tafiya na gabaki ɗaya zuwa lahira, akwai wanda muka rabu da su tafiya na ƙaura daga Maiduguri zuwa wani gari. To, wanda suka je lahira, Allah ya kyautata makomansu, Allah ya karbi ayyukansu, Allah ya gafarta musu, ya yaje musu kurakuransu. abubuwan da suka yi na kirki Allah ya ninka musu ninkin ba niki zibin malala gashin tikiya. Wa zalika ala Allah bi aziz wanda kuma suka kaura ya zama sun yi kaura ne zuwa wajen ci gaba da alheri da zuwa wajen da za su samu mutunci da rayuwa na kwarai. To, abinda muke so mu faɗa bai wuce mammeci na kowane shekara ba. Wannan wata na daidai wata ne na yafiya, manzo Allah yake cewa wata ne na yafe wa juna. mutane su yafe wa junansu, ka yafe wa ɗan'uwanka duk abin da ya maka, ai mai sauƙi ne, rayuwa yau kai ne gobe ba kai ba, yau kana raye gobe ba ka raye, yau kana da lafiya gobe ba ka da lafiya, yau kai mawadaci ne gobe ba mawadaci ba ne, yau ba mawadaci ba ne gobe mawadaci ne. Allah yukallibul umura kaifa masha yana jujjuya abin da yaga dama kullu yawmin huwa fi sha'an to domin haka duniyan nan ba ta da fadi ba ta da kyau kuma duniyan nan da kuke ganinta fa kamar inda Bahaushe ya faɗa budurwar wawa ce duk wanda ya dogara da ita za ta ga ta jefar da shi karuwa ce ita duniya yau ta ɗauki wannan, gobe ta ɗau wancan, yau ta daga wannan sama ta yi da shi, gobe ta kada shi kamar ba shi ba za ka ga yau mutum sarki ne gobe bai kai ma ba faɗi ba yau mutum shugaba ne na siyasa gobe bai da vote ɗin da zai jefa duk yana faruwa to wannan ba komai bane domin haka tsoron Allah da tabbaci shine abin da ya kamata a yi gargadi na ni da fari zai tafi ga malamai almajirai ɗan uwana wanda suke ganin su malamai ne to su san cewa kujerun da suka zauna na wa'azi ne a na faɗakarwa ne a na tafsiri ne a butun sallah ne su san duka ba nasu bane na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wakiltan manzon Allah suke yi in kuma mutumin da kake wakiltansa dole ka dau halinsa in baka dau halinsa ba baka wakiltansa kana wakiltan kanka ne yayin da kake wakiltan kanka kuwa kai ba komai bane kai fanko ne Allah ya nuna mana mu duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce mu duba kowa ba sai manzon Allah shi yasa yake mana wala kun fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir haka nan bayan manzon Allah mu duba arrabaniyuna min al ulama ai ulama arrabani malaman da suka sa Allah kadai a gaba ba su da fikiri ba su da manufa ba su da abin da suke tunkara sai Allah madaukakin sarki waɗannan malamai Allah ya ce a duba su a yi koyi da su a bi hanyar su wata bi sabila man anaba ilai to domin haka hakika duk mutumin da ya zo ya bude bakinsa da sunan wa'azi yayi da wani ko yayi gugan zana ko ya zagi wani ko ya baci wani ko ya kafirta wani ko ya bid'antar da wani to ya san cewa ba manzo Allah yake wakilta yana wakiltan wani abu ne daban ba nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ubangiji wataala fi'a guda biyu fi'an munafikai an tabbatar wayannan munafikai ne tabbaci ne munafikai wannan kuma an san mu'minai ne amma da rikici ya shiga tsakaninsu Allah bai ce wannan fi'atul munafikai wannan fi'an mu'minai ba ko wannan fiyar kaza wannan fiyar kaza ba yace wa in qa'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أقويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون haka Allah ya faɗa yace idan bangare biyu na mu'mini an san wannan munafikai ne kafirai an sani Allah ya faɗa ma alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitab ko ba haka Allah yace ba لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم كما هكا الله يجي والله يشهد إنهم لكاذبون أما ضد هكا الله يجي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم أن كلا وإن مؤمن وإن مؤمن ضد أن تشيوا وإن منافقين كشنا لا لا manzo Allah munafiki karara an san munafiki kafiri ne inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina bi nari jahannama jami'a a wani waje can yace innal munafiqina bi darakil asfali minan nar wanda ba arna da su amma duk da haka Abdullah ibn Ubay ibn Salul za'imun nifaq wal fusuq wal ra's al kufr al mubattal shugaban kafirci na boye yace a manzon Allah kaskantacce manzon Allah ya ji shi aka zaga manzon Allah ya kira shi yace ka ce mun ni kaskantacce yace ban faɗa ba yace wannan muminin ka je ka kawo shaida in ba haka babu lala 80 a doron bayan ka dan kai mar kasar yace ban da shaida sai Allah subhanahu wataala Allah sai ya saukar da ya ki bari aiwa wannan mumini bulala saboda wannan munafiki wannan mawqif ne ya kawo sai Allah yace هم الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل sun faɗa yace su ne suka faɗa idan muka koma madina daga gunmu shugabanninmu mutanenmu na kirki za su kori kaskantaccen nan da jama'arsa shine Allah yace musu kariya kuke innal izzata lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin Allah kadai shine wannan mai izza sai manzon Allah sai mu'minai na ƙurai amma ku ba a izza bane ku ne azilla amma duk da haka wannan mutumin da ya rasu ɗansa ya zo ya ce manzon kafin ya rasu kai ɗansa ya ji ya ce babana ya zage ka ya ce ba komai ya ce ka bani izini in sare kansa sai ya ce ba za ka sare kansa ba za a ce mu Muhammadu yana kashe ‘yan uwansa ba’ da aka zo Madina sai ya tare babansa yace wallahi ba za ka shiga Madina ba sai manzo Allah ya baka izini tunda kace shine kaskantacce to yau zaka san kai ne kaskantacce ko shine kaskantacce ba kai ba shiga Madina kwana 40 ya rike shi a bayan Madina yace kana motsi zan kwashi kanka yace wallahi ba za ka shiga Madina ba kai da kake ji kai shugaba ne sai manzon Allah yace ya yafe maka ya baka izinin shiga to kuma manzon Allah yace yace ku ce masa ya bar shi shiga to amma duk da haka wannan mutumin da ya rasu manzon Allah sai dan sai ya zo ne ma manzon Allah yace masa sallah manzon Allah yace masa sallah ya bi shi kabari ya bi shi ya tsaya kan kabarinsa ya yi masa addu'a ya yi masa Allah bayan wannan ya faru ne Allah ya ce wala takum ala qabri min mu'ata abada kar ka sake yi musu gafara kar ka tsaya akan kowane kabarin su munafikan banza kar ka yi musu addu'a amma duk da haka manzon Allah bai bayyana mutane ba sai mutum ɗaya bayyana mutum ɗaya tal Uzaifa ibn Yaman shi kadai ya bayyana yake kaga wani munafiki ne wani munafiki ne wani sai da ya irga masa munafikai saba'in a Madina. Shi ma bai gaya kowa ba, sai na Umar da ya ji, sai in aka yi akwai jana'iza aka zo aka kira shi, zai shi ku je ku duba ku zai ya tafi wajen. In ku zai ba bai zo ba zai ce wannan jana'izan munafiki ne ba zan tafi ba. Saboda me, mun zala ya boye, saboda ya riga ya faɗi wani kalma wanda ya kare shi la ilaha illallah muhammadu rasulullah kalma la ilaha illallah muhammadu rasulullah dan ka samu ka samu kariya na zahiri in ma ka boye ka bincika zuciyanka sanin ka amma ka samu kariya na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah وأني رسول الله ومن قالها فقد عصم نفسه ودمه وماله إلا بحق الإسلام duk wanda ya an aiko ni da min in ce in kira mutane har su ce mun shaida Allah ɗaya ne ni man kai manzo ne in sun faɗi haka sun samu kariya daga jininsu da rayukansu da kuɗaɗensu sai da mutumin da ya taɓa wani haƙƙin musulunci domin haka mutum san cewa na daidai mu da muke zaune din nan yau ba masu fassara ba ne masu hikayoyi ne ai masu ɗauko maganganun da masu tafsiri suka faɗa ka duba tafsirin kurtubi ka duba na ibn kasir ka duba na marawi ka duba na tabari ka duba na zabakshari ka duba bahrul muqi ka duba da sauransu ka suna je tafsirai su za ka yi ta dubawa abinda sun dace gargadon fahimtar ka ka zo ka sauke a mutane to kai mai dauko labari me yana ka ciki ka zo ka faɗi sabanin abinda mutane suka faɗa me yana ka ashe kenan ka zama ba kai manzon kirki bane ba ka yi sabida ka ci amana in kana so ka kafirta da wani ma ka ce wane ne ya faɗa kai shiru in ya zama dole sai ka faɗa ka ce wane ya faɗa amma wani zai yi wani malami ko bai kafantar da shi ba to me ba malami bane ya bace ra'ayinsa ko malamai tsananin kishi a tsakaninsu mai muktasar yana cewa ka karbi shaidan kishiya akan kishiyarka amma kar ka karbi shaidan malami akan malami eh ka karbi shaidan kishiya akan kishiyarka amma kada ka karbi shaidan malami akan malami saboda nazu kishin ya bi na kishiya dan malamin da baya tsoron Allah bai zama rabbaniyin ba ko me zai faɗa balle ma malamai wanda suka gabata tilka umma wancan gungu ne na jama'a laha ma kasabat wala kum ma kasabtum su sun yi nasu halat tilka ummatun kada halat ta tafi ta rabu da ku abinda suka yi mai kyau sanin su mara kyau sanin su kai kai naka ba in ji bahaushe iya ruwa fidda kai ba bultun bultumi bane iya ruwa to domin haka ina yi wa kaina da ƴan uwana almajirai duka wasiya mu ji tsoron Allah wallahi yau za shekaru azumin da ya wuce zuwa yau malami na ya shiga karkashin kasa akwai wani wanda ya ji ya karbe shi ne akwai wani almajirin da ya nema masa kabbar Allahu akbar ya je ya san halin da yake ciki ba ku san me hali wani hali yake ciki ba to da wannan malamai su san su ba yan siyasa ba yan siyasa ne zai je ba kato da bai san kowa yana gumi yana karni a baki naira dubu ɗaya da ihu to kai ko malami a ringa yi maka kabbara kana jin daɗi Allahu akbar Allah Allah kullum sai Allah ne za a yi maka kabbara me za ka samu an yi ma kabbara ka yi wa Allah kabbara in abin mamaki ne akwai abin da ya fi Allah mamaki wanda ya halicci komai daga babu ya azurta komai daga tsiya akwai wanda ya fi Allah ai ya isa ka kabbara Allah kawai shi ya ya kore mu mu yi sallah lokacin biyar dan mu ringa kabbara shi muna ce Allahu akbar Allahu akbar سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله يا شيخ wannan to domin haka dai a takaice ina jan kunne na da kunnen ƴan uwana ina faɗakar da kaina da ƴan uwana mu ji tsoron Allah a duk abin da za mu faɗa duk abin da za ka faɗa an riga ka faɗa duk abin da ka sani a ilimi kake zato kai wani abu ne ilimi in ji Allah baka samu komai ba wala yuhituna bi shay'in bi shay'in min ilmi ha bai ce wala yuhituna bi ilmihi ba wala yuhituna bi shay'in ba abin da kuka sani daga ilimin Allah in ma ba ku ilimi yake wa ma utitu min ilmi illa qalil wani ɗan ƙanƙani abu haka ba to kai kana da ɗan abu ƙanƙani ka ringa ta kawo me na ka ha duk inda kake ji kana da karatu shi yasa wani yake cewa ya zallazi yadda ilma li nafsihi kad arabta shay'a wa fataka al ashiya'u yace kai wannan mai kurarin sani yace ka san ka san wani abu abubuwa da yawa ko sun wuce ka kai ka san wani abu da kada abu abubuwa da yawa sun wuce ka sai sai imam malik yake cewa duk da mutum ya ce yau ni din nan na karantu to a ranan ya fara shiga duhun jahilci a ranan ya fara shi dan ba zai karatu ba kuma yana gani ya mallantu ai ha Qur'ani ba ko hadisin ma'aiki yanzu ba ga hadisin nan da kullum muna karanta tun muna yara shekaru bakwai takwas ake karantar da mu inna ma la amalu bin niyyat wa inna ma ko ba ka ba kowa yana karanta duk karatunka in dai ka karatunka ya kai kullun ka karanta shi zaka ji wani ma'anan da da ba ka sani kullun ka karanta shi ka tsaya ka ka irabta larabcinsa ka zaro tasrifinsa ka zaro balagan da yake ciki da badi'in da yake ciki ka ɗauko nasr da nizm da yake ciki da makasid da ilal da yake ciki zaka ga kullu a shi sabon abu ashe wancan karatun yaranta ne ko ba haka ba in baka ji haka ba to karatun ka ne kada in baka ji haka ba ko haka ayan qur'ani sai kai shekara kana karanta ayan qur'ani sai baka mamaki ka rasa misali ka dau gashi kalma ɗaya ce alif lam mim kawai ya shi kam ya sa Allah fara da wannan harfa me ma'anarsa in ka fara bincike zai kai shekara to ashe kina haɗin su da sanin ka rashin sanin ka da sauran ka haɗin su sai me haka me yana wani muna cika baki muna fitar kumfa muna zakin mutane muna zakin kaza mun dauki kujeran malanta kujeran siyasa mu yabi dan siyasa mu zaki malami dan uwanka ko kuma ka zaki ka yabi kristan kana zakin musulmi dan uwanka in an yi magana ka ce ayi su kristan da sauran wanda ba addini ba addini mu daban ai abokan zama ne to musulmin ba abokin zama bane ne إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الله يجب إنما الناس إخوة ما. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم كي أبن داي قال دمكم زبنتي تكانوا شاسا إمام مالك يجي idan mutum ya faɗi magana ɗaya a kafirci kake ganin a kafirci ne ƙarara ya ce ka ɗau maganan nan ka raba shi kashe saba'in a saba'in ɗin ka ɗau ɗaya ka raba shi kashi goma, goman nan ka ɗau ɗaya, in ka ɗan juya shi akwai hasken musulunci a ciki, to sauke shi, ka rabu da sauran, ka sa shi cikin kundin musulmi. Don shi ne ƙaruwa, cire musulmi ɗaya shi ne ragwai, inda manzo Allah ya zo don ya riga cire mutane a musulunci, za mu tarar da musulunci ne. Ka tarar da mutane, malamai, sun musuluntar da mutane nawa sun abin nan da mutane karantar da mutane nawa kace musu kafiri to kenan duk wanda suka yarda da shi kafiri ne to me kai kenan ashe kenan ba musulmi ko ba abin da yau yake faruwa bane a kowane group ban ce wani group daya ba kowane group kungiyoyi da yanzu suka raba kansu da neman kuɗi neman kuɗi ne mana ai mu ba yara bane mun dake muna gani a lokacin da ba kuɗi mun sayya mutane su lokacin da aka samu kuɗi daga 1976 a Nigeria zuwa yanzu addini ya canza da mun sani daga 76 zuwa yanzu addini ya canza da duk mutane ɗaya ne ƴan uwa ne duka masallaci na kofan shehu shine masallaci duk garin kowa zai bi wajen za a ji a yi sallah bayan limami ɗaya shi imam na Borno an yarda da shi komai ya faɗa yana da majalisansa na malamai ba wanda yake ce musu su dinnan ɗan bid'a ne ko ɗan kaza sai 1978 lokacin da kuɗin siyasa ta fara saukowa aka fara zuwa da kungiyoyi su wanda da suna nan din ma suka raba kansu ahzab suka raba kayu kawunansu wannan almajirin shehiwa ne wannan almajirin shehiwa ne wannan ya ce malami na ya ji wancan daraja ya ka sani in malamin ka ne ba za ma kare yake ya ya san ya ji wancan daraja wajen Allah a uhiya ilai Allah ne ya saukar masa da wahi yace kai kafi wani malami wani fatu burhanakum in kuntum sadiqin amma irin ka ka kinki ka faɗi ba zai faɗa komai ba yanzu ba na jin tsoron Allah sai in ce baba na annabi ne ba shikenan ba ah eh mana ba rashin tsoron Allah ba ne wani abu ne in ba na tsoron Allah sai ke ubana da ya biye ni annabi ne sai da kai kuwa to gaskiya ne ba ƙarya ne ba ƙarya ne son kai ne zai zama addini son kai a zai zama addini duk wayannan zancen banza ne ba don ina da katon rawani na fi mara rawani ba, ba don baya da rawani ya fi ni mai rawani ba. Wannan ra'ayi ne, ni na son kula mai rawani na kafa. Shi ba ya son kula mai rawani ya kafa wannan rawani. Shi kenan, me ya bambanci? In haka ne a ƙasar na dan koyarwa ma malami ne. Dan anaki ma malami ne. Inda kyanke ma rawani da da alkebba shi ne zai baka malanta. Ko ba haka wani? Ha? sai domin haka don Allah mai haƙuri. An kuma muna ci raya gemu katuwa shi ne malanta, waje kuma ashe malami ne. A ƙasar da shi ne muka fara gani da katon gemu. A to me? Haka ne komai. Tsoron Allah shi ne babba. Don na mu ji tsoron Allah mu faɗi gaskiya. Kullum haƙa walau ala nafsi. Ka faɗi gaskiya. abinda ka sani ka faɗa abinda baka sani baka ce wallahu a'lam shikenan ya zama imam malik yace man qala la ilaha man qala allahu a'lam faqad aqa nisbatin to abu na biyu da nake so in faɗa shi kuma shugabannin siyasa shugabannin siyasa su ji tsoron Allah su yi hattara in ba su aje hankali ba wallahi gobe kiyama za su tashi a tukan munafikai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Buhari yana cewa sifatul munafiq salat a cikin hadisin Muslim yana cewa sifatul munafiq arba'a to duk in ɗaya daga cikin siffan nan kana da shi kai munafiki ne a waya Muslim din manzo Allah ya ce walau idda annahu yusalli wa yusuf in yayi kurarin yana sallah yana azumi to shi fa munafiki shine me fa iza hadatha kaza in yayi magana ƙarya kawai canki baɗi ne shi yana gani yayi wasa da hankalin mutane yayi alƙawari ba zai cika ba yana gani wastahaffa qaumahu fa ata'u ya raina hankalin mutane ya kwashe su yana gudu da su kamar yadda yaran yanzu suke ta ko abu kuke ta ba ya gudu da shi ko me ha aha to kaga ka gudu da shi na lami zaka je kai ka fada shi ne laifin sa kaga wai za hadasa kaza wai za wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari ba cika wai za utumina khana idan aka amince da shi aka bashi sarauta aka bashi jagoranci zai khiyana zai ci amana zai ce zan kiyaye muku jini zan kiyaye muku lafiya zan nemo muku aikin yi zan kawo gona zan kawo lambu za ku siyi kaza kyauta ko kuma kusan kyauta za ku yi kaza ana ye ye ye ye a ji a zuba masa kot ya hau ya zo na ce hmm kamar yin da yan senate yanzu suke a mutane kasan suna mu suke wa ye those with those with ye ye those again who da Allah ku shi wai wai shugabannin wai wai ba wai majalisan majalisa ne fa na dattawa wai sunan dattawa sun je sun tasura ye u dan Allah idan dattawa dan Allah ku faɗa fi sabilillah dattijo dattijo wai ya yana wakiltanka a matsayinsa nan dattijo ya tafi ya zo na yana wasan yara wannan i da o ba zancen yara ba yara da suke ruwa yara mai da kanana masu shekara bakwai takwas ha sai ga ya zo na those weeds sai ye sai ta ye those against sai u sai ta u kwanza ai to wannan don Allah da annabi ba han wasa da hankalin mu bane ha to domin haka wallahi sai hatara suna gani yanzu suna yi mana suna hawa bakaken mota ko eh fal yadhaku qalila wal yabku kaseera haka Allah ne faɗa su yi dariya kadan yau amma za su yi kuka ba gobe diyawa wallahi kabari ne za a fara jibga musu makami min alhadidi tukuna kafin kiyama kai shekara na kuka san zamu yi shekara na kuka san zamu yi yau mutane suna mutuwa shekaru nawa an yi kiyama ne eh a to dole karka da shi wayin ka mutu yau gobe za ka yi kiyama sai cikin han neman nan cikin zafin mai dugari ne yanzu ko da aiki mara windo aka saka ba ka shiga uku ba balle kabari to da wannan mun tsori su ci tsoron Allah sun dauka wa mutane alkawari su dau abin da za su iya abin da ba za su iya ba su ce ba za mu iya ba abin da suka kasa sun fara sun yi sun yi sun kasa su ce jama'a dan Allah ya kuɗi abin muna zaton za mu iya ne a ce ya fi ƙarfinmu da wannan muna baku haƙuri shi kenan amma mai da mun mutanen banza haƙuri ma ba za a ba mu ba don an raina mu haƙuri ba an ce za a gyara mana wuta yau shekara biyu ba wuta a ƙasar nan maimakon a fita ce a yi haƙuri abin wuta ya fi ƙarfinmu ba shi kenan ba wani abu ne mai sauki kuma su san wani abu ɗaya fa a duk duniya a duk duniya ba ba mutanen kirki talakawan kirki da talakan Najeriya wallahi duk duniya ba ba za ka samu masu kirki dan Najeriya dan tsananin son sarkinsa da shugabanninsa da biyayya gare su ko me yayi mar ba zai taɓa yi masa tawaye yau ya ce shinkafa ne mudu naira dubu gobe ya tashi wance dubu biyu in yana da ciye sai an babu ya ci kai abun fa ya fara fin kalbin amma ka duba kasashen larabawa husni mubarak an ta kada gwamnatinsa saboda me an ƙara biredi kobo biyu biredi Allah kobo biyu ba naira biyu ba girshai girshai kobo biyu Umar al-Bashir bai ma ƙara ba yana yunkurin wai zai ƙara kuɗin fulawa naira goma abu. Aka yi tawa sai da. Eh? Gaddafi duk kirkin da yake wa jama'arsa. Polis suka kashe mutum goma a sujina Abu Sali. Aka yi martawa ne. har aka kashe shi yanzu aka sanar police mutane suka kashe ina ruwan wani da su ha amma kasa ana zaune biyayya komi ana yi dukkan talaka suna yi wa gwamnati biyayya police ƙanana suna yi wa manyan su biyayya sojoji ƙanana suna yi wa manyan su biyayya irin Najeriya ba za ka samu To, a kyautata musu mana, a kyautata musu a ɗan wani abu. Yau ga shi nan komi ya yi tsada saboda diesel ya koma naira ɗari takwas, lita ɗaya na diesel. Ya za, za ka so mota, mutane suna surutuwai, ma ‘yan kasuwa ba su da imani, su ba su san marasa imani ba ne? Ya za so za ka siya diesel dubu da naira ɗari uku kana ɗauko kaya daga Kano zuwa Maiduguri a kan naira dubu ɗaya yanzu ya zama ɗari takwas nawa za ka ɗauko dole ya zama dubu biyu in ka yi kirki kenan to yaya wannan mutumin da yana sayan kaya da aka kawo daga Kano ana ɗaura masa ɗari biyar kai ya saya dubu da ɗari yau fa dubu za a ɗaura ya saya dubu biyu da ɗari biyar kai ko mai siya ka je wai kana neman abin da da ake sayar ma ɗari biyar yau ma ka je ka samu a ɗari biyar sai dai dubu biyar ha ina kuɗin kanti ina kuɗin daga tasha zuwa kasuwa ina leburan da zai sauke duk ba cikin kuɗin zai biya ba sannan abincin gidansa sannan ya samu riba shi ma shi duk zai talaka zai koma to domin haka ‘yan siyasa su ji tsoron Allah kamar inda suke tsoron fiye da tsoron su ga EFCC ko da yanzu ba sa tsoron EFCC sun gano logon suna samun su a gida a samun su fanajin abin agency eh yanzu shi ke nan nan FCC nan FCC za su kira ki eh ba za su kira ki wai nan wai ga sunan to domin haka su san nan da Allah zai kama su loyoyi ma in aka kama zalimi su je su je kotu suna hada ƙarya da gaskiya suna abin nan su ma Allah ya ja kunnen su yace ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya wa man yujadillahu anhum yawmal qiyamah eh gashi na al'amarin duniya kun sa bakakin riga da wani farin shirt kun zo kun hada ƙarya da gaskiya kun ta daure ƙarya gindi kun kwace shi to gobe kuma a gaban Allah ku je ku sa wannan soson ku tsaya mu gani a kullum mutum ka sa soso a kai sai kin da ƙarya take so so abun wanka ne ba abin shirya kai ya bane eh to domin haka kowa ya ji tsoron Allah dukkan mu ji tsoron Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati to bayan wannan da bari mu karanta ko aya daya mu samu albarka gobe yau dai dan wayan su da dai ban fara da wuri ba amma nan gaba insha Allah hudu da rabi za mu fara don mu tashi biyar ina jan gani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن وإبراهيم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم وتزاعت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يحزن المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ما وعدنا وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bara mun tsaya a ayar da take cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulil arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا wannan aya tana nuna irin darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da Allah ya bashi ya nuna mana mu mu dau annabi fiye da komai fiye da komai kamar da shi da kansa yake la yuminu ahadukum hatta akunu ahabba ilayhi min walidihi wa walidatihi wan nasi ajma'in قال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي مما ذكرت إلا نفسي التي بين جنبيك قال يا عمر حتى نفسك التي بين جنبيك yake cewa da manzala yake ɗayanku imaninsa ba zata tabbatu ba a ce masa mumini sai ni Muhammadu ibn Abdullahi manzon Allah nan na zama abun sonsa fiye da uwa tashi, fiye da mahaifinsa, fiye da ’yan uwansa, fiye da ’ya'yansa, fiye da dukiyoyinsa, fiye da duk wani mutumin da yake bigirin ya zama irinsa. Sai sai na mara manzo Allah, kai ba abin da ka ambatan nan duk kai ne mafi soyuwa a wajena, sai dai raina, sai ce Umar har ranka, shi ne sai Umar ya ce har raina manzan Allah, sai ya ce Umar yanzu tukun ya cika, yanzu tukun ya cika, al'ana ya Umar, al'ana ya Umar. Shi ne Allah saukar da wannan aya. domin ya tabbatar mana da cewa kada mutum ya mazaci kazan mutum komai zai ce wallahi ni komai zan yi amma ban da kaina ko ba na faɗa ba zan su ɗaukar da komai amma kaina ne kawai ba zan su ɗaukar ba raina ne kawai ba zan ko ba mutum yana faɗa ba to domin haka aka fara da kai din aka ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim manzo Allah ka rike shi fiye da kanka fiye da kai duk kaunar da kake wa kanka to ka kaunaci manzon Allah fiye da kaunar kanka idan abu zai taba lafiyar manzon Allah to ba maza kai kundun bala ka sadaukar da kanka ka salwantar da ranka saboda manzon Allah in baka zama haka ba kai ba mu'mini ba duk lokacin da ka ji an yi wa manzon Allah faci ka zauna kada ki hato ni na ruwana wallahi ba ba ka da imani wallahi ba ka da kawai mutum ya kana da wuka ka burma masa ah to me ne ya gaba bari ya kama ka je ta yanke ma hukuncin kisa ba to bayan kisa ina ne lahira ba lahira garin ubansu ne ba garin Allah bane Allah ne ya bayi ta rike manzo Allah biye da kowa to ka tafi garinsa zai wulakanta ka ne eh ha amma baka da imani sai kana ci kawai in je mutu ni dana yaro ta ni yaushe na shekaru nawa zan yi nan gaba nan gaba zan mallaki gida in siya baƙaƙen kif in zama ɗan gote ya zama abdusamad ɗan ake na a mangal bafade na ɗan kaka direba na ko ba abin da kake ta kana ta bukata to kaga wanda yake haka ai ba zai mutu ba ai ba zai so mutuwa ba to domin haka ya zama ni manzon Allah ana cewa manzon Allah mutum zai rike kai canza maganar ka ko kuma ka ga abin da baka so amma ka zauna kana sauraron mutum yana izgilanci ga manzon Allah yana zagi manzon Allah yana batanci ga manzon Allah yana zagin iyaye manzon Allah ha ya ce iyaye manzon Allah suna wuta shi ubanza kuma yana ina shi ubanza yana ina ya kawo mana hujjan da da ubanza ya ce yana aljanna shi ba ya kawo mana hujja wai manzon Allah ubanza yana wuta ba to kai ka kawo mana hujja wanda ubanka yana aljanna ashe babu kai ma ubanka yana wuta ko kuma ka kawo fatu burhanakum in kuntum sadiqin dan can banza zai kawo kai ko buhu ne buhun dusa da buhun naira darajar su ɗaya ne buhu ne in ka ɗauki buhu buhun da banki suke amfani da shi na naira nan da buhun mai sayar da dusa ɗaya ne manzan banza ha mahaifan da ya ɗauki manzan Allah kake cewa zai shiga wuta mahaifar da ta dauke ka kai banza kana ta za shiga aljanna ka ji ne zancen banza buhun banki a wulakantar da shi buhun mai duza a mayar da shi filo zai yi ne ai shi wani abu din hankali ma la'allakum ta'qiluna kuma ina ruwanka ne ina ruwanka wa ya tambaye ka ina iyaye manzo Allah ina ruwanka in ba da tsananin kiyayya da izgilanci ga manzo Allah ina ruwanka ina ruwanka dan Allah da annabi yana da cikin ginshikan addinin musulunci kasancewa iyayen manzo Allah suna ina dan Allah akwai shi ginshikan musulunci guda biyar ginshikan imani guda shida ne mutum ya kawo mana inda aka ce matsayin iyayen manzo Allah yana ciki ashe rashin magana a kansa shine ya yi maka abinda baka sani ba kai magana ba kariya kake ba ko ba haka bane to domin haka mutane yanzu ka fita kana sha mutane kai kana da dalili da zai nuna iya manzo Allah suna wuta ka mutanen da kake so ka karantar da wannan hankali gare su ka nuna musu tsarki duka sun iya tsarki duk sun yi sarki, duk sun yi alwala, duk sun yi sallah, duk sun yi fita zakka, duk sun yi azumi, duk sun yi haƙƙi, komai ka ga musu ya ƙare sai iri, ko ma kan iya matsala. Kamar da kan iya uwarka da ubanka wani kai, ka ga mutane makoman uwarka da ubanka, kafin nan ka shiga makoman iyayen matsala. wannan islanci ne wannan raini ne wanda bai kamata mutum ya zauna ya saurare su kyautar Allah ya ce annabi wa auladul mu'minina min eh min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ka duba fa dan darajar manzo Allah duk wanda man udiya ila ghairi bihi in zai manzo Allah duk wanda yayi kira uwar wani yace uwarsa ko uban wani dan wansa dan wuta ne amma dan daraja manzala ka ce matansa iyayenmu ne wa azwajuhu ummahatu zaka ce ummuna aisha ummuna hafsa ummuna ko ba haka ba khadija ummuna safiya ummuna zainab ummuna habiba ummuna ummu salma haka ummuna maimuna haka za ka kira ko ba haka za ka kira su to amma ka zo kana kiran Aisha kana shirga mata zagi wai da sunan son manzon Allah kaji matsayaci wa ga maka sai ka zo ka zagi mata ta ka nuna kana sona eh wani so ne wannan ka zo mutum ka je- ka ce mun kai tijani eh wallahi kana zaune da ka wace wace kuke zaune da ita mutum ne banza ce matsala ce ya ce kaza kaza dan tsananin son ka ne ne ya fita mata haka. Allah ka ji wani wawan so wannan wani irin so kenan shi ne babin da suke yi fa ha da suna wai son manzo Allah da iyalin manzo Allah wannan ba hauka ba to wa- wa azwajuhu ummahatuhum fi hankali aha wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd bayan wannan danguna sune abin da ya kamata a kaunace su ulul rahim shine danginka dangi ta wajen uwa da wajen uba duka ulul rahim in ka ci ya rabu ka ba iyalanka ya rabu to su ne in danginka sun zo wajenka neman abu in baka da shi ka ga musu magana mai daɗi kar kai musu faɗa ka dala mu ku ja ma kun zo ta gani ni kadai ne a cikin mutane ku je mana wajen wasu ko ni kadai ne dangin ku a'a wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha fa qul lahum qawlan eh maysura danginka dangin babanka ko dangin uwarka sun zo sun tambaye ka abu. baka da shi don wannan ne baka ba su amsa ba fa imma tu'ridanna anhum ibtigaa rahmatin min rabbik tarjuha kana kauna zaka samu zuwa gaba fa kullahum qawlan mai sura ga musu magana mai daɗi su ya kuni inda yana da shi akwai da zan ba fiye da ku ne to malamai suka ce kana samu bai sai sun sake zuwa ba ka kira su ka ce ya bukatun nan na ran nan har yanzu tana nan eh to ba shi. in ma baka bayar duka ba ka ce to da abin da ka abin da ka samu to a je a nemi saura shine wa kullahum qawlan eh mai sura wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillahi a cikin littafin da Allah saukar minal mu'minina daga cikin mu'minai wal muhajirina da ma makaurata daga makka zuwa madina illa an tafa'alu idan ba ku ba ku yi ba wa illa tafa'alu ma illa an tafa'alu in ba ba ku yi ba in ba ba ku yi ba kun san jan kunne ne in ba ba ku yi ba to ku san menene zai faru ila auliyakum zuwa ga magabatanku ma'rufan abin da ya dace waliyinka shugabanka kanin babanka wan babanka kan uwarka wan uwarka malaminka a wayannan magabata shugabanninka ba kai musu wannan ba ma'rufan kyautata musu to ka san fa kana zalika fil kitabi masura wannan laifinka alka tuba yana nan a rubuce a cikin kundin Allah da baya kankarwa fi kitabin la yubad la yumha wala yubad a cikin littafin da ba a gogewa ba a ba sake shi alhamdulillah an ce tuna baya eh bakwajin Hausa ko. Tuna, tuna baya shi ne roƙo. Tuna wannan, mun tuna baya don muna roƙon gaba. Gobe mun zo sai mu tashi a wannan wa iza hazalla mai saka e nabiyina. Wallah ba na. Yau din ne na mutum da ya tambaya sai dai dama ya late over na baka. Baka yau da muka fara karatu an zai tambaya. To, jama'a dai, alhamdulillah, mu ƙara roƙon Allah, ga ƙasa da shugabanni Allah ya shigar da su kar mu kalli tambayar da suke yi tunda Allah ne ya zaɓan mana su mu yi musu biyayya Allah ya bi mu sani wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu ba mu san hikiman da yake ciki da ya zaɓan mana su yace su ne shugabannin mu ko mun sani to kuma in Allah ya yi kai saka canza wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin to me haka haka Allah Allah ne ya zabe su ba mu muka zabe su ba don nan mu yi musu bu mu kyautata musu manzo Allah da mai gama sata satarauna min ba'di mulkan ujajan wal asr yace za ku ga shugabanni masu zalunci wal asr ba masu masu kan son kansu da matansu da yaran su in kaga wanda suke jin daɗi sai yaran su matan su da bafadin su da bakarin yace zai zo zama ya sai wani sahabi ya tashi ya kama tokabi yace nuqawimuhum yace da bi yace bi sai yace kai mai da abun nan din yace mayar da su kuma yace masa yace to manzo Allah sun hana mu haƙƙin mu fa yace ka roki Allah an suka daura mana haƙƙi ba yace ba su ba ta kani wanda su zama lafiya sun daura mana halaki yanzu muna biya ko ba ma biya an ba mu biya ba a yi mana dun duniya balle ma ma'aikata tsofaffi da safiya ƙasar nan ba masu biyan halaki irin mu don sauran mutane ba sa biya yanzu amma ma'aikaci ko yana so ko ba zai biya to kuma za a ce kuɗin nan na ƙasa kuɗin haraji ne domin haka mu dai mu roƙa musu Allah kullum muna tsinewa inuwar sai ta same mu yanzu ne ba da muke tsoro ta babu ba za ta jawo wa ya jawo mu muka jawo yau in kun tuna ya kai shekara ishirin a ƙasar na daga an da kyauta Allah ya tsine ne ba Allah ya tsine ne ba ba za su yi ba lalatattu tsinannu to tsinannu zai taba baka baki sai sai su tsuri tsuri tsinuwa sai sai ta same su shike ne da su kaga kullu sai shiga cikin ƙara duhu inda lokacin muna ta to Allah ya jara Allah ya jara ne ba Allah ya ba su ƙarfin jara Allah da ba za mu samu rikici ba haka to shugabannin mu ce barayi ɗan iska to barawo ɗan iska ce shi zai ma kirki kace ba barawo kuma ɗan iska wanda sata da iskanci ne zai masa. To domin haka, mu yi musu roƙo, Allah ya shirya su, Allah ya yi musu jagora, Allah ya kama hannayensu, mu ma Allah ya kiyaye mu daga furta abin da bai dace ba. Kuma mu yi kullum ni na faɗa, wallahi ba mu haƙi hankali ba. Gobe kiyama sai kuka shugabanni suna shiga aljanna mu muna tafiya wuta. Kun san dalili muna ta zaƙin su. wata girba su sani ko kuma zakin yayi yawa gobe kiyan su ce ba su yafe haƙƙin su ba ai ta ebo ladan mu na ba sai an wanke su kaka a cikin kudi sai kuma ba ka san sai kuma ka gangara ka ganin minan nari ila dani an nema ka samu wahalan duniya da sai ka fada wahalan lahira to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya kiyaye kasar mu shanin kasar nan ta fi karfin wani mutum daya ko biyu ko uku gaskiya gaskiya dan ba wanda yake so ya ce mutu sojoji ba da son su kasu mutu ba yanzu lalamin sun muna Abuja a wajen abin nan din nan gashi na mashigan Abuja na wajen zuma ba me ake kiran wajen ne a'a zuba a zuba. Ƙarfe biyar, haka za ka shiga soja goma sha biyar. Bendi suka zo da ya gudan sun yi harbi, duk sojojin nan suna da bulletproof, sai su harbi nan, inda ba bulletproof. An ka gan su a su Yanzu yaran su da matan ai ba su zo don su mutu ba. To amma Allah ya kaddara su. Abin ne ya fi ƙarfin su. Da wannan sai roƙo. Wannan wata ne na roƙo. kar mu manta da kawunan kuma Allah yana ga mana yan uwa kar watan ne fita mai asara wajen kalle kallacin banza da saurare sauraren banza da abubuwan da bai dace ba mu tashi karfe uku mu yi sallah mu roƙon mu kanmu mu roƙon mu iyayenmu mu roƙon mu ƙasar mu alheri shugabannin mu mu roƙon musu alheri shikenan Allah zai karbi addu'ar mu sai kaga mun fita daga wannan ko mu ba mu gani romansa ba ‘ya'yanmu su amma an wannan halin da muke ciki kullum na tsinuwa da dimuwa to ‘ya'yanmu ba za su samu dimuwa ba ma hauka za su zuwa faɗa to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wa sallallahu alaihi wa sallam Yeah.
Thank you.